وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya hada mu a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau muna darasi na goma sha biyu a cikin tafsirin suratul furqan wanda za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta saba'in da biyu a cikin surar da Allah yake bayani akan sifofin bayan Allah na kwarai wanda muke fatan Allah samu a cikinsu ya rabu yau kwanan watan sha uku ga watan shida shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 16 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya ramma yana da uzuri ya ba da uzuri ya ce a sanar da kobe zai samu zaman zuwa ba muna fatan allah ya warware mana al'amuranmu so za mu tashi aya cikin sulfurkan aya ta 72 bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صورا وعميانا لم يخروا
لم يخروا عليها صما وعميانا الذين إذا والذين لا يشهدون الزور تشاءت السبعين نبي بايع وما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله مدوككين سركي ya sifanto mana sifa na bayan Allah muminai ibadur rahman tun farko da ya ce wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama to cikin sifofin waɗannan bayan Allah ne na kwarai Allah ya dada cewa la yashhaduna zura sune waɗanda ba su halattar ko ba su mu'amala da azur azur malamai sun fassara kalmar da kalmomi da yawa la ya shaduna zura wasu ka ce su ne mutanen da ba sa yin shirka azur huna bi mana a shirk la ya shaduna shirk la ya amaluna bi shirk la ya shaduna zura ba sa bauta gumaka la ya abuduna al'asnam wasu ka ce la ya shaduna zura ba sa yin ƙarya shaidar zur da kuma fasikanci shine alkadib wal fisq la yashhaduna zura al kufr kafirci ko al laghu yasasshen zance da kuma dukkan wani abu da yake batili wasu ka ce la yashhaduna zura ba sa halartar duk inda ake kaɗe kaɗe al ghina kaɗe kaɗe da waƙe waƙe wannan duk sifar muminai ne na kwarai malaman tafsiri suka ce duk lokacin da aka faɗi wata aya sai malamai suka yi saɓani wajen fassara wannan aya ɗin wasu ce ma'anarta kaza wasu ce ma'anarta kaza wasu ce ma'anarta kaza to duka aya tana ɗauka bayan Allah na kwarai su ne masu nesantar da kansu ga shirka ko bautar gunki ko ƙarya zur ko fasikanci ko dukkan wani yasasshen abu ko yasasshiyar magana wacce take ta baɗili ta ɓarna ko kuma shahadatu zur mutum ya yi shaida akan ƙarya abinda bai sani ba ko abinda bai halatta ba ya nuna yana nan aka yi ya nuna ya sani kuma amma ƙarya yake yi wasu ka ce azu shine ƙarya da gangan la ya shaduna zura mana ba sa shirya ƙarya da gangan duk mumini baya wannan alkadibu muta'ammidan kenan kuma yayi wa dan uwansa ƙarya da ganga kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala unabbiukum bi akbari kaba'ir ko zan ba ku labari dangane da mafi girman zunubi sau uku annabi yana maimaita haka ya ce a shirku billah shirka da Allah hukukul walidain saba wa iyaye a lokacin da yake faɗin wannan yana gida ne sallallahu alaihi wasallam a gida yake kawai da zai faɗi na ukun sai ya tashi ya zauna ya ce ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ku saurara da shaidar zur ko da zance na zur ma'ana ƙarya kenan wallahi malam manzo Allah ya tamimitawa ina wa shahadatu zur wa qawlu zur wa shahadatu zur wa qawlu zur hatta qulna laitahu sakat sabai suka ce wallahi hasiri muka ce ina ma da annabi ya yi shiru saboda haɗarin ƙaunar zur tun muna yara kowa ya sani ana cewa shaidar zur mai shaidar zur ƙarya shaidar ƙarya ko kai wa uwanka ƙarya amma yau kaga al'amuran sun canja sun lalace akwai wanda ake ba da labari musamman suke zama a kotu don su ba da shaidar zur ko gane ba mutum ya wanke rigarsa ya je ya zauna a kotu kawai yana jiran waye zai rikito wani kes bai da shaida idan alkali ya ce ina shaidunka akwai shaidu na kuɗi a ƙasar nan kuma yawanci alkalan duk sun san su da rijistarorin duk sun san su in an yi magana sai a ce a neman abinci suke yi ya za a yi da su mutum kawai ya zauna ya wanke rigarsa ku yi ciniki da shi ya zo ya rantsuwa yana ba da shaida da shi aka yi wannan abin ko a gabansa aka yi wannan kes ɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma mai wannan abin yana da iyali yana ciyar da iyalinsa da wannan kuɗi da zai karba da shi zai gina gida da shi zai zuba fetur ɗin motarsa ko na babar ɗinsa shahadatu zur ƙarya ƙarya ko a je a ɗauki lauya ya san ƙarya ake yi haɗarin mutum ya shiga aikin lauya yana kare ƙarya kenan ya san ƙarya ne kes ɗin nan kuma ya zo ya yi ta turanci ya yi ta makale-makale a yi ta kaza a yi ta kaza saboda me a biya shi kuɗinsa kuma ya san ƙarya ne ana ba da labari an ce akwai lauyoyin da su ba sa so mu a basu kes din gaskiya saboda ƙwarewarsu su sun fi son a basu kes din ƙarya kuma sai sun yi winin akan ƙarya saboda sun ƙware mutum ya wayi gari wannan shine abincinsa mutum ya wayi gari da wannan wai shine zai rayu to annaba ake shingide yake wallahi sai ya tashi ya zauna yi ta maimaitawa ya ce da shaidar zo da shaidar zo da shaidar zo hatta qulna laitahu sakat har sai da muka ce ka ina ma da annabi yayi shiru laitahu sakat da ka ya koyan uwana ku nisanci mu'amala da zur ƙarya a cikin dukkan al'amuranku gaba ɗaya a cikin dukkan mu'amalolinku gaba ɗaya idan mutum yana so ya zama mai mutunci a wajen Allah to ya daina ƙarya duk wanda yake so ya zama yana daraja a wajen Allah Allah ya tsare masa darajarsa da kimarsa da ɗaukakarsa to ya bar ƙarya kuma ya daina mu'amala da ƙarya ka yi ƙoƙari ka yi gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai suka ce ba ma yin ƙaryar ba halattar inda ake yin ta ma ba sa zuwa shine wallazina la yashhaduna zura ya san wuri kaza ana zama ana ƙarya to shi mumini ne ba zai je ba saboda ya san zunubi ne da Allah baya so yaya zai je zauna a wurin da ake aikata abin da Allah baya so la yashhaduna zura ay la yahdurunahu bayan haka wa idan marru bil lagwi marru kirama ba sa halattar azur sannan kuma idan sun zo wucewa suka tarar da inda ake yasasshiyar zance allagau ba sa lalata kansu su shiga cikin wannan lagau suna wucewa wato kiraman da girmansu da matsayinsu ba sa shiga cikin wannan al'amari wannan sifa ce ta bayan Allah na kwarai wanda Allah tabaraka ta'ala ya ɗaukaka su ya ba su wannan sifa to ka ce baka ƙarya kuma kana zama a majalisar da ake ta ƙarya kullum kuma da kai ake kana ji kuma ko da baka sa baki ba amma kana zaune a wurin to ba sifan mumini bane ba wallahi duk inda kaga in ka zauna zai iya jawo maka matsala zaman zai iya ja maka matsala a lahirarka to ka daina zama a wannan wurin tunda ba kannin mala'ika jibrilu bane a wurin ka bar wurin ka daina zama a wurin kuma duk wanda kake abokantaka da shi kaga ba imani zai kara maka ba to bai kamata kai abokantaka da shi ba dan da yawa aboki yana halakar da aboki la'alla kana da tarbiyya sai ka waye gari ka ƙulla alaƙa da mutumin banza wannan mutumin banzan sai tasiri a kanka sai jefa ka wuta Allah ya ce abokanai al-ikhlau ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa muttaqi su abokanai a kiyama za su yi gaba da junansu duka sai wanda suka hada akan kaunar Allah akan Islam akan musulunci والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا bayan Allah na ƙwarai su ne waɗanda idan aka tunatar da su ayoyin Ubangijinsu ba sa kurumcewa ba sa makancewa ma wannan ayoyin shine lam yakhirru alaiha summan wa umyana ba sa mai da kansu kamar kurame akan wannan ayoyi su kifu su rufe wannan ayoyi su nuna ba su ji ba ko kuma su nuna ba su gani ba a'a suna nuna sun ji kuma sun yi imani kuma sun yadda kuma za su yi aiki da waɗannan ayoyi wannan yana cikin sifatul mu'minin a wata ayar Allah ya ce alladhina idza dhukira Allahu وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سابانين كافري سابانين فاسقي kafiri ko fasiki in ya ji zancen Allah baya tasiri a tattarar shi anan abin da ake nufi duk mai imani in ya ji Qur'ani ko ya ji maganganun manzon Allah wannan maganganun da Qur'anin da magana annabi yana tasiri a kansa amma kafiri baya tasiri akan shi kenan duk wanda ya ga qur'ani bai mai tasiri a rayuwarsa ayoyin Allah da ake karanta ana fassara ba sa gyara masa rayuwarsa da mu'amalarsa to ya shiga layin kafirai ya dauki sifa irin ta kafirai والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا wannan sifar kafirai ne la yatta'izun wa la yu'assiru fihim al-ayat ko tu'assiru fihim al-ayat kuma shi kafiri ko ya ji aya ko ya ji qur'ani la ya tagayyar amma kana bihi kar ka dauka aya qur'ani tana sa kafiri ya canja in wani zai zo kwana yana kuka yana karanta qur'ani in dai arne ne ba abin da ya dame shi dariya ma zai ce wannan me ya dame shi ne kai kai yadda da qur'ani kai kai yadda da hadisin amma shi kafiri bai yadda ba bai amince ba bal kafiri yabqa mustamirran ala kufrihi wa tughyanihi wa jahlihi wa dalalihi zai ci gaba da kafircinsa ya ci gaba da girman kansa ya ci gaba da jahilcinsa ya ci gaba da batarsa kamar yadda Allah ce wa idza ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana Allah ce fa amman ladina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun wa amman ladina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun masu imani na ƙwarai su alkur'ani yana ƙara musu imani in sun ji jawabi da iza wa'azi mau'iza da bayan na alkur'ani yazdaduna bihi imanan suna ƙara imani akan imaninsu saboda ƙur'ani suna son ƙur'ani suna sauraron alkur'ani suna jin cewa alkur'ani littafi ne na shiriya da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su don haka suna kwaɗayin su ji mai ƙura'ani ya ce don su ɗauka su amfani da shi amma kafiri ba a kunna masa ƙura'ani kafiri ba ya saurana alƙura'ani ina ruwansa da shi to abin tausayi mutum musulmi ya wayi gari yana da irin wannan sifa ta kafirai ba ka jin ƙura'ani amma kana jin kiɗa da waƙa ba ka iya kunna ƙur'ani a wayarka ko a rediyonka ko a talabishin ɗinka amma kullum a ci kake kake da waƙa waƙa waƙa kiɗa kiɗa kiɗa sauraron tsiraici amma ƙur'ani ba harkarka ba ne an yi asara ba a dace da zuwa duniya ba wallahi duk wanda yake da irin wannan sifa da yake kyaman littafin Allah yake sha'awar barna da kallon barna da ta'adi to sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu a ƙasar nan kwanan nan wasu mutane waɗanda suke wato muna fatan Allah shiryar da su sun kama hanya ta ɓata mutum ya zo ya shirya fim na zina ba wai a sakai ba a fili a fito da kalmomin da ba a so a ji su a fili karara a nemo yara 'yan mata matasa ana koya musu wannan abu ya za su yi zina ya za su yi jima'i ya za su zubar da cikin in sun yi ya za su yi kaza kuma ku wannan al'ummar don ku aka yi kuma an san za ku gani kuma za ku saurara bayan zinan da ake ana keta dokar Allah to kuma yanzu an fara fitowa ana ɗaukan hoto ana bayani da 'yan mata ana faɗin kalmomi na fitina na bala'i ana yaɗawa a duniya ana ji kuma babu wata hukumar da ta fito ta tsawatar ta ce kada a yi balma mai shi yana da awar yana da 'yanci ya yi abin da ya ga dama zai saka a youtube kuma za ku gani kuma hakan aka yi ana sakin abin ko 'yan mintuna bai wuce ba sai da aka samu wanda suka kalla mutum dubu barkate an kalla a waya ne fa za ka gani ko a talabishin za ka gani iyakacin abin da ka gani kenan kana nan inda kake baka motsa ba ka tara kanka masifa da bala'i ka tara kanka sharri da ba za ka iya zuwa ka kare kanka a gaban Allah ba yau din nan wani ya kira ni yake ga me ce malam al'amura suna ta suna ta yaduwa a garin nan na fasadi na barna gidajen kaɗe-kaɗe da raye-raye event event centers ɗin nan sun zama abun sana'a masu kuɗi suna ta buɗewa ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye ana zinace-zinace ana runguman mata ana fusata Allah kuma at the same time ku ɗin dai da kuke tura matanku da 'ya'yanku kuke dawowa masallatanku ku daga hannu ku ce wai kuna cikin talauci wai kuna cikin rashi wai kuna cikin wahala wasa ne wannan yau duk wanda yake zuwa gurin tarurruka na event center din nan abin ya zama masifa yau yanzu ya mace har sharadi take wa saurayin da zai aure ta cewa zai kama mata event center wannan kafin a daura aure za ku yi sharadi da ita wata ma sai ta sa ka rubuta iya raina ka da kai da ta yi iya dokar da za ta kafa ma wannan wani ya kira ne yake gaya mu ya ce ga aure na rimi rimi rimi za a yi shi amma yarinyarsa ta ce za a kama ko ba za a kama ba in za a kama za a aure in ba za a kama ba ta fasa na ce ka je ka ce ta ka fasa ba za ka kama ba idan aya ce daga cikin suratul baqara ko ali imrana ta ce idan za ka yi aure sai ka je ka kama gida an yi kida an yi rawa wai yanzu yarinya yar shekara sha bakwai sha takwas sha tara ashirin ta wannan zamani har tana iya buɗe baki ta gaya wa mai nemanta da aure sai ya kama mata inda za su je su yi kiɗa su yi rawa a yi waƙa saboda sun rena ku sun rena addinin ku da takawar ku fasadi ya zama abin da ya zama kuma duk wanda ya gina wannan gida irin na event center sako ya ishe masa billahi azimu duk kiɗan da aka yi sai Allah ya tambaye ka kuma duk tsiraicin da aka yi wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma duk fasadin da aka kulla a gidanka wallahi zaka ci kudin zaka gama kuma wallahi akwai dogon hisabi a kanka kuma mun sani duk mai gina gidan event center wallahi ba talauci yake sa yake gina ba ba bukatar kudi ne da talauci yasa mai hali ne tunda fili ne na miliyan kaza kudi ne barkace ake kashewa don yin wannan kayan alatu da inganta wannan wuri kaga ashe ba tsabar rashi da talauci yasa suke gina waɗannan gidajen ba a'a sha'awar ina za su samu kuɗi ko da ta hanyar saban Allah ne waye yake zuwa ya gina wannan gida ya zo ya saka doka ya rubuta ya ce banda kaza banda kaza banda kaza ibahiyya ce halal ne kawai a ciki a yi kiɗa a yi rawa a yi abin da za wa yake cewa kada namiji ya zo ya taɓa mace wa yake saka security ya ce kada a bar ɗa namiji ya shiga wa yake wannan wa yake cewa mace ba za ta shiga ba sai tana da sutura kaza to suna yi ne don su samu kuɗi kuma mutane su yi abin da suka ga dama a yi a gama alale musu kuɗin su su zuba amma wannan kuɗin bai zai hana ka hawan jini ba bai zai hana ka ciwon zuciya ba da mugun ciwon kafa da Allah zai jarabe ka watakila har kabari da ciwon kafan nan zaka tafi ka je ingila ka kasa warkewa an kai ka saudi germany ka dawo ka je duk zagayen da zaka yi da umra ba Allah bai karba ba akwai wata barna da ka shuka anan baka daina yi ba shi yasa Allah yake so ya kashe ka da wannan mummunan ciwon kuma ya hana ka tuba haka wannan abun ya so yanzu ya zama mana masifa ku tsarkake shi in ma za ku ku nemi kuɗin ku inganta shi wurinka ne haka kana da dama ka kafa doka amma waye yake kafa dokar wannan maganganun da nake gaya muku wallahi malam jami'ai waɗanda suke kula da waɗannan wato irin waɗannan wurare suke ƙarƙashin mulkinsu da sarautarsu da kulawarsu su suke zuwa suke gaya suke ce malam kuna wa'azi ku akan event centers ɗin nan kun san abin da ke faruwa ce malam muna tura wakilan mu zancen fa bai da daɗi barnar ta isa a ƙiyin aure saboda wannan abin sannan matarka da kai mata tarbiyya ta nemi izininka za ta je gidan biki a zo a ɗauke ta a mota a kai ta wannan gurin baka sani ba ka je matarka ta zauna ta rawa baka sani ba ƴaƴanka ƴan mata da kake ta musu tarbiyya alqur'ani da hadisi da sunna da hijabi da niqabi da safar hannu da ta kafa duk ka gina su ka kare musu mutuncin su je gidan miji ba tare da an samu mushkila ba da an gayyace su ɗaurin wani biki za ta je ta koyo wannan daga nan za ta gane ashe ubanta ta kura mata yake wallahi malam idan ka je wannan event centers din ka je ka gani wallahi malam wasu matan ba za ka ce matan aure ba ne kuma majority waɗanda suke zuwa matan auren ne suke zuwa amma abun bakin gani shikenan mun zuba ido hukuma ba za ta yi magana ba kawai tsakaninku da ita idan lokacinsu ya kare su zo su yi ta zagaya su ce su ku ba su ƙura yanzu duk an fara cika mana gari da fasta fasta fasta yanzu suka san da muhimmancin ku amma lokacin da talauci yake nukurkusan ku yake kashe ku ba san da ku ba lokacin da ake lalata muku tarbiyyar ku da addinin ku ba san da ku ba yawa yanzu kuma za su fito su ce ku zaɓe su kuma ku je ku bi layi ku ci uban rana ku sha yunwa da ishin ruwa ku dangwala su ci kuma su gana muku azaba yanci har yanzu ba mu san yanci mu ba mu waye ba me amfanin demokradiyya din in zaɓe ka dan kamun abin da nake so kamun abin da ya dace da rayuwata da addini na da al'adata a shigo mana da miyagun abubuwan da bamu san da su ba da yawa irin waɗannan abubuwan daga kudu aka kawo mana su ko daga turawa aka kawo mana a shigo a lalata tarbiyyar ƴaƴanmu da addininmu a koya wa yaran mu shaye-shaye a koya musu kashe-kashe a koya musu zinace-zinace da luwaɗi da neman maza da neman mata ba kuma wanda zai magana saboda man da ka je dangwala masa baka ce kare maka wannan mutuncin naka ba kuma kai ma ba shi ne a gabanka ba wani abu ne a gabanka to duniyar ma da kuke so sun kisu ba ku ita ballantana lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'una so mu gyara kun ji ana gaya mana bayan Allah su zuwa wurin ma ba sa yi zuwa wurin yanzu kana zaune sai dai kaga wani attajiri ya sai katon fili a kusa da kai ana gyarawa kana tsammanin gida ne a cikin tsakiyar unguwa haka za a zo a kwana ana muku kiɗa da rawa da waka a yi ta fakin da motoci 'yan mata suna tsiraici ba wanda isa yi magana a kai su ƙara su zo a buɗe a rufe a daka kaiwa a kai a buɗe a rufe haka ake ta yi daga baya kuma idan an zo ana sassace mu ana ɗaɗɗauke mu farashin kaya ya yawa kuma dawo masallaci muna cewa ai addu'a ana cikin kaza ko muna zagin wani mu ce wani shi ya jawo mana saboda wani yake mulkar mu ko wani yake mana kaza shi yasa kaza kuma mun manta da mu ma abin da muke na laifuffuka na fusata Allah tabaraka wa ta'ala ku gyara mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayenmu don mu yi rayuwa ingantacciya mai daɗi babu rayuwa mai daɗi irin rayuwar bin Allah babu rayuwa mai inganci irin rayuwar da mutum zai rayu ba yana yin abin da zai fusata Allah ba a ce kai kullum kana rayuwa kana sa Allah fushi Allah iya fushi da kai ‘ya'yanka Allah yana fushi da su’ tarbiyarka Allah yana fushi da ita zuri'arka Allah yana fushi da su kai ma din Allah yana fushi da kai kuma ka ce zaka ga mai kyau kuma ka ce zaka ji daɗi kuma ka ce kaza ka ce kaza la wallah sai dai kaga wasu suna yi billahi lazim wani lokacin kafiri ma da baya sallah sai ya fi ka jin daɗi dan shi da malahu fil akhirati min khalaq bashi da nasib bashi da rabo a ranar tashi alkiyama malamai suka ce alkafiru la yu'assiru fihi al-iman wal mau'iza wala yataghayyar amma kana alayhi yabqa mustamirran ala kufrihi wa tughyanihi hatta walau walau sami'a al-ayat al-qur'aniyya baya canjawa lam yakhirru alaiha summan wa umyana بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات الله فلا يؤثر فيه ويستمر على حاله كأن لم يسمعها za a karanta ƙur'ani wa kafiri kaman bai ji ba bai ji ayoyin ba a sammu a'ma zai zama kurma zai zama makaho baya ji imam mujahid yace lam yakhidu alayha summan wa umyana lam yasma'u wa lam yubsiru ba sa ji ba sa gani in dai ƙur'ani ne ko gaskiya za a gaya musu walam yafqahu shay'a ba su fahimta komai a'a mu'minai suna ji suna gani suna fahimta al-hasan al-basri rahimahullah yace kam min rajulun rajulin yaqra'uha wa yakhiru 'alayha asamma wa a'ba la ilaha illa Allah imam al-hasan al-basri yace yau nawa ne daga cikin mutane musulmin da suna karanta qur'anin amma ba sa ji me suke karantawa ba sa ganin gaskiyar da ƙur'ani yake kiransu gare shi nawa ne daga cikinsu kamar yadda wasu kuma idan sun karanta suna ji suna gani suna kuma fahimta bayan Allah na ƙwarai sifar su shine walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina sune masu yin wannan addu'a ku haddace wannan addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya ubangiji ka ba mu cikin matekunmu da zuri'armu ka ba mu abin da zai faranta mana rai hasken rai qurrata a'yun dan da zai zama alheri gare ka hasken zuciya gare ka albarka a gare ka kuma Allah ka sanya mu mu ne jagorori a cikin masu tsoron Allah ba wai kwaman masu tsoron Allah ba a'a a cikin masu tsoron Allah ma mu ne jagorori waja'alna lil muttaqina imama imam ibn kasir yace waɗannan bayan Allah yas'aluna Allah tabaaraka wa ta'ala suna roƙon Allah ya fitar musu daga zuri'arsu wanda zai yi wa Allah da'a daga zuri'arsu Allah ya ba su wanda zai yi masa bauta wa da wula sharika lahu yana cikin sifar mai imani yana addu'a hatta ‘ya'yansa da zuri'ar da zai haifa yana addu'a Allah sa masu bin Allah ne karka je ka haifi shaidanu ka haifi masu hali irin na karnuka da aladu addu'a mumini addu'a yake yi in Allah zai bashi da ko diya hablana min azwajina wa dhurriyyatina addu'ar samun yaya na kwarai kenan addu'ar samun yaya masu tarbiyya kenan hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin sannan waje Allah lil muttaqina imama ibn abbas yace wato Allah ya basu suna nufin Allah ya basu wanda zai yi aiki da yi wa Allah da'a su samu farin rai fataqirru ko fataqarru bihi a'yunuhum fi dunya wal akhirah dan da zaka ji dadin rayuwa da shi a duniya kana son sa saboda yana son Allah kana kaunar sa saboda yana da ibada kuna rigaggeniya da shi zuwa masallaci dan arziki mai son qur'ani mai son sunna mai ibada waɗannan yaya su ake so su ake addu'a Allah ya bada su ba yayan banza ba ba yayan da za ku yi ta tafka rikici da su akan ka dawo da su hanyar Allah ba kaga ɗanka yana warning ɗinka akan kana bin sa kana cewa ya bi Allah wani bawan Allah yake gaya min wai wani wani wani bawan Allah ya tura ɗansa ya je ya karatu ya je America ya yi karatu ya kashe mai maku dan miliyoyin kuɗi ya je ya boko ya samu wani digirin da ana samun sa a ABU ana samun sa a Bayero ana samun sa a Bauchi ana samun sa a Yola ana samun sa a Unimed ana samun duk digiri digiri digiri ko ina yake digiri ɗaya ne ya je yayo karatun ya dawo wannan kwalin da kowa yake zuwa da shi ya dawo da shi amma shi nasa na America ne uba ya yi ritaya yana gani ya samu ɗa da ya je ya karatu ya dawo zai gaje shi zai rike gida kullum yana fita masallaci da ɗan carbinsa sai ya zo kwankwasa wa yaro sallah subahi sallah subahi sai yaro sai bude ido sai kalli baban sai ya tsaki eh a to ai bai saba ba amerika ne fa za ka yi mamaki ina shi can da suka je ba sa sallah wallahi wani ɗalibi yake gaya min ɗalibi na ne ya ce malam na je wata rana ya ce tafiya ta kama shi ya je yingila ya kai ziyara wani abokinsa dan wani attajiri lokacin sallah ya sai tashi yana kokarin alwala sallah wannan ni da shi yake ga mu yaron nan yana nan har yanzu bai mutu ba sai yaron nan dan makarantar a can yace kai har yanzu ba ku daina sallah a Najeriya ba yace me kace ya ya manta ya manta yace har yanzu ba ku daina sallah ba a Najeriya har yanzu ba ku daina sallah ba yace to ya ce malam ni da shi muka yi haka to kaga waɗannan yaya an kashe musu kuɗi an yi wahala a banza kuma su zamanto sanadi ko makamashin shigar ka wuta don wallahi duk uban da bai yi wa ɗansa tarbiyyar kwarai ba ya zuba masa ido ya kyale shi wallahi sai ɗan nan ya yi dalilin ƙona shi matsalar ka kawai ya fito ta ɓangaren ka in ba ka so ka ƙone to ka cire shi daga ɓangaren ka baka isa ba kuma da aka yaro sai ya tsaki ya ci gaba da tashinsa baya fa tashi to ai bai saba ba ya ɗabi shekaru baya sallah asuba wata rana sai mai kara sai je samu abokin baban ya ce i come to warn my father i'm warning my father yo ai bature ne shi yayi a kwarai kuwa ina jan kunnen ka gaya wa babana abokinka ne in ya sake zuwa yana yanke mun bacci i will shoot him ya ce one day i will shoot him wata rana sai na harbe shi to ai sun saba ganin bindiga a can tunda su kashe mutum ba komai bane a wajensu wannan wani bawan Allah ya same ni yake kokanta mu yace malam an yi sakaci akan yi wa yaya tarbiya nace kai yanzu laifin wa ka gani na dan ne ko na uban da ya tura shi je karatu ya taba buga mai waya ya tambaye shi ya addinin sa ba kuna tura yayan ku su karatu a kasashen turai ba kun taba buga musu waya kun tambaye su ya addinin su kun taba buga musu waya kun ce a wani masallacin juma'a suke sallar juma'a kun taba buga musu waya kun ce a wani kwamiti na addini na musulmi suke akwai inda sallar ma hana hanawa ake wallahi ko shekaran jiya wasu yara almajiranmu sun samu makaranta suna karatu a ƙasar china a wata university suka bugon mun waya suka ce malam mu buga mu muna rayuwa a nan fa an hana mu mai sallah na ce kamar yaya ya ce wallahi malam duk makarantar kyamara ce idan mutum ya sunkuya yana sallah yana sallah ana ɗauka kawai sai dai kaga 'yan sanda sun kewaye ka na ce sallar ya ce wallahi sun hana sai ce wannan gurin is not meant for prayers ba yi shi don sallah ba ya ce suka shiga ɗakunansu suna yi shi ma ashe akwai inda ake ganin su sun zo suna haduwa suna yin sallah sai aka ce akwai corona ai ya za su rinka haduwa ba a haduwa ya ce kuma malam ya za mu yi sallar juma'a ya ce kuma babu garin gaba ɗaya ba masallacin juma'a kuma mu musulmi adadinmu ya kai mu sallah da mazanmu da matanmu mun rasa yadda za mu yi ya ce to yanzu sun rasa ya za su shi suka ce su bugo najeriya su tambaya malamai fatawa suka ce suka ce suna da suna da wani application da suka shirya za su yi ai daɗin yaro ya zama ɗan boko waye yake nan sai suka da wani application kowa zai zauna a ɗakinsa liman ɗin wai zai zauna a ɗakinsa zai tashi ya hudu ba amma kowa a ɗakinsa yana kan sallayarsa yana sauraron wannan hudubar shi yana gamawa yana ɗaukan kansa live an gane ko su kuma sun subscribing da wannan abin application ɗin suna gani in an gama zai ce wa kumu ila salatikum amma fa shi shi kadai ne a dakin sa kowa kuma yana dakin sa shine suka bugo suka ce ya halatta su sallar juma'a nan a haka nace kwarai kwa da gaske kwarai kuwa fattaqullaha masabatu suka ce amma wallahi ka je gindin bishiya ko ka je wani filin kwallo ko ka je gindin wani office ko ka je wani yace wallahi duk sun hana malaka duba abin da kafirai suke wa musulmi to kuna mamakin wannan a waje ne ko a wannan a china ne ko to hatta a najeriya akwai abubuwan da ake tsarurrukan da ake kawowa kaga ana hana mutane su yi sallah wani yaro sun je kwas ko na dan sanda ne ko na wani abu yace suna fita gudu karfe hudu suke tashi hudu da wani abu su fita gudu da jogging ba sa dawowa sai karfe bakwai da rabi takwas ya ce sojojin da suke kiransu suke kwamandan ɗinsu kwamandant ɗin ko kwamandojin akwai musulmi akwai da ba musulmi ba ya ce wallahi malam mun ga ikon Allah haka za mu fita lokacin sallar asubahi ya yi mutanen nan ba za su bar mu yi sallah ba idan ka ce za ka yi sallah sai a ce a'a ai an fita jogin ko an fita zalle ba a sallah wannan a Najeriya ake wannan abin a Najeriya kuma a arewa ba a kudu ba kuma a je a bincika inda ake training din yaran mu ake yi ko gurin soja ko NYC ko dan sanda ko na a je a bincika akwai kwamandojin da wallahi sallah ba sa barin yaran su yanzu a arewa mu dauki wannan kaskancin a nan arewa ba a kudu ba na ce kuma yanzu shike na haka ta tafiya wai su sun bugo ne su yi fatawa wai ya halatta su yi sallah asuba karfe hudu na ce haram ba maganar sallah asuba ya karfe hudu ai ko yan Najeriya ne ai Najeriya demokradiya ake yi akwai wani abin da zai hana kai addinin ka a'a na ce ku ne gidadawa ba ku da wayo sai ku haɗu ku biyar shida goma takwas tara ashirin talatin ana cikin tsakiyar dogin ɗin in asubahi ta yi ku ce kwamanda za mu yi sallah give us five minutes for prayers ya ba ku minti biyar ku yi sallah in bai ba ku ba ku yi kadika mace sallah ku yi kabbara ya kore ku mu ji a faɗa a kore ku muna da yan uwa da za su taimaka sai sun bi muku haddin hakkin ku da lauyoyi da jami'an gwamnati da sojoji da yan sanda muna da masu kishin musulunci da ba za su bari a yi mana wulakanci ba ku tashi ku sallar ku ya za a hana mutum sallah a ce sai karfe 8 zai sallah asuba wa ya ce kada a yi wa ya faɗa dan wani kwamanda yana abin nan ɗinka shi ɗinwa yana da matsayi ne da daraja in ya kiyaye mutuncin kansa da addini amma shi wurin addini no going area ne da haka wannan magana muna faɗanta ne don a bi kadun yaran nan a taimaka musu kuma a ƙwata musu hakinsu bai kamata a zo ana yin wasu abubuwa ana bautar da mu ana hana mu addinin mu ba a dole dole to su ma yaran namu akwai rashin wayewa da rashin sanin yanci bokon naka na banza baka da baka san freedom ɗinka ba abin da gashi a constitution kana da freedom of religion wannan lokacin da aka sa ma kai jogin din lokaci ne za ka yi sallah haka fa ake hana wasu fa zuwa sallar juma'a fa har juma'a ake haramta musu zuwa muna kasar da muna rayuwa da majority shugabanninmu duk musulmi ne to me amfanin shugabancin su ba su taimaki musulunci da musulmai ba kuma me yasa yaran nan ba abin kadun su ana taimakon su yanzu za a zo a yi wani abu a zo a ce bara a hana wani ya je church ɗinsa ranar lahadi sai kaga galiban ranar lahadi ma ba a sa komai a wurin saboda an san suna zuwa saboda suna su ana jin tsoron su da haka ku haɗa kanku in kun haɗa kai za ku yi ƙarfi sai ku yi masa bayani ko ku yi musu bayani ku ce ku musulmi ne duk duniya an sani daidai wannan lokaci ana sallah da haka kada tsalle-tsalle da fareti ya hana ku yin sallah a ba ku dama minti biyar kawai ta yawa ku je da alwalarku in ba ruwa a wurin ku taimama to malam in ba ya ba nace ka ce ka ce za ka dan kama ruwa in ana yi ka ce i want to use myself ka dan zagaya gindin wani lamfo ko ta gindin bishiya kai kada kamar sallah ka buga sallah ka dawo ba za ka iya yi ba za ka iya yi amma ni abin da nake faɗa ya kamata mu rinka kwatarwa kanmu ƴancin mu saurayi matashi ya kamata ya zama wayayye boko ana yin sa ne dan a waye ba wai mutum yayi boko ya zama ba gidaje ba ka zama matsoraci a ƙasar ka ba za ka iya buɗe baki freedom of, of expression kana da freedom kai expressing kanka ka yi bayanin abin da kake so da abin da baka so kana da yanci kai dan ƙasa ne to amma sai mutum ya zama matsoraci ya shiru ya zuba ido shi yasa ake so musulmi duk inda yake ya zama yana da hannun islam a cikin zuciyarsa ya kamata wani soja ya zama kwamanda ya hana yaro sallah kana musulmi kuma ka dawo mana hutu sallah ko kirsimeti ka zo ka shiga masallacin musawun gaba hababan Allah ya kamata ku sani lokaci ne yayi ko mutumin banza ma yana fitowa ya nemi yanci ballantana kai na kirki akwai laifi don ka nemi yancinka ba ka da wani laifi kuma ko ina ana sallah har inda ba sa so a yi sallan ma akwai masallatai ana sallah bal ma yanzu sallar ta fi yaduwa ma a inda ba a yi son a yi sallar suna kallo suna ji suna gani addinin kamar wutar daji musulunci yake yaduwa yanzu america ingila coci coci ake ta mayarwa masallatai wallahi coci babba za gan shi iya ganinka sai a sa shi a kasuwa an daina zuwa sai musulmi su saye shi sai a bubbuge shi a maida shi masallaci a gyara sufikun su kalli gabar da yamma a rinka buga kiran sallah abin da ake kenan kai kana nan banzan bazara anan kana hana dan uwanka musulmi sallah karan kada miya iska kawai wanda kwata kwata ma baka wuce shekara kaza ba za ka yi ritaya ka dawo gida bakin ciki ma ya kashe ka ba daidai bane wannan kuskure ne wallahi ina gaya muku yanzu america ingila da duk kasashen turawa nan manya-manyan coci-coci ake maidawa masallatai sai wani baki a nan yadda yake muna afirka a nan yanzu hana wani sallah wannan abun ban ji daɗin sabo wallahi ko ku kun ji daɗi ba daɗi wallahi muna ƙaunar ƙasarmu muna son najeriya amma kuma ba za mu yadda a murƙushe mu a hana mu mu ba Allah ba mu lafiya da zaman lafiya wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana suna addu'a Allah ba su yayan kware na kirki yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama abinda suke nema Allah ba su yayan kware Jubair ibn Nufair ku saurari wannan kissa yake cewa kamar yadda Imam Ahmad ya fidda wannan hadisi a cikin musnad nashi yace wata rana muna zaune a wajen al-Miqdad ibn al-Aswad sai wani mutum ya zo ya wuce sai yace tuba li hatayn al-aynayn allatayn ra'a ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alherin Allah ya tabbata ga wannan idanuwa guda biyu ko gidan aljanna ya tabbata ga waɗannan mutane idanuwa guda biyu jubair bin nufair da miqdad ibn al-aswad waɗanda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutum ya ce ka lawadidna anna ra'ayna ma ra'aita ina ma da mun ga abin da ka gani yake gayawa al-miqdad ibn al-aswad wa shahidna ma shahidta kuma mun halarci abin da ka halatta mun je inda ka je kawai al-miqdad ibn al-aswad sai fushi ya kama shi sai rai ya baci a'a mai riwaya ce sai ina ta mamaki me yasa yayi fushi an gaya masa wannan magana an ce ana masa murna ya ga annabi ya rayu a lokacin annabi shi mai magana sai ce ina ma da nima a lokacin annabi nake rayuwa ina ma da nima na haɗu da sahabbai ina ma da nima na yi kaza wallahi malam sai aka ga wato fuskarsa ta canja sai shi wannan ya ce ina mamaki ya aka yi haka ya ce ba abin da aka faɗa sai alkhairi sai miqdad ya kalle shi sai yake cewa ma yahmilu rajul ala an yatamanna muhdaran ghayyabahu Allahu anhu me yake daukan mutum me yake damun mutum ya rinka burin a ce sai ya halarci wani wuri da Allah ya ɓoye shi bai kai shi wannan wuri ba Allah bai kai ka wannan wuri ba kuma kana cewa kai ina ma da an kai ka sai mai ya faɗi hujjarsa ya ce la yadri lau shahidahu kaifa yakunu fihi ai mutum bai sani ba da ya halarci wannan wuri da ya halarci lokacin annabin ko zamanin annabi watakila karfin imaninsa bai kai ya iya rayuwa da annabi ba ya san yadda zai kasance abinda miqdad yake cewa kenan da yawa mutane suna burin a ce sun rayu da annabi ko ko sun rayu lokacin sahabbai ko to amma sun manta dan karamin abu a yanzu ya gagare su a imanin su yaya in a zamanin annabi ne kana tsammanin watakila in ka rayu a zamanin annabin watakila sai ka zama ba a cikin musulmi ba wataƙila sai ka wayi gari ka ga hukuncin ya maka tsauri kai za ka iya kwatanta imaninka da irin na sahabbai yanzu gashi nan abu ƙarami a gidanka ana yi ka kasa hanawa ta adi da barna yanzu gashi nan kana gani kana fasadi ka kasa tsarkake kasuwancinka ka kasa tsarkake aikinka ka kasa tsarkake mu'amalarka da mutane kana tsammanin kai din a yanda kake yanzu in aka dauke ka aka tsinduma ka a cikin lokacin sahabbai ai ba mamaki ka zama dan karamin kafiri ma an ba sa ba abinda mai kadari yake nufi kenan abinda yake so ya ce fa Allah fa da ya aje kowa inda yake fa to Allah fa shi ya fa barwa kansa sani bari lokaci ya gama an gama kisan zan ba ku wani labari issar ussar wata halitta da ta ita yadda da abinda Allah ya ajiye ta akai miqdad yace mutum ya san me zai same shi yace wallahi laqad hadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqwaman akabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannama yace wallahi na san akwai mutanen da suka halarci wajen annabi suka rayu sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah amma abun mamaki rayuwarsu da annabin bai musu amfani ba Allah ya kiba su a cikin wutar jahannama ta fuskar su Allah ya jefa su gashi sun rayu da annabi a nawa ne suka ga annabin musu imani da shi ba nawa ne suka ga annabin suka yi fada da shi harkar fa ta imani ce harkar ta yadda ne kakka ji yanzu yadda kake jin ka a ɗumi a haka zamanin da ya dace da kai kenan iya imanin ka duka zaka iya ɗauka kenan wataƙila wancan wallahi ya fi ƙarfinka ka duba imani irin nasu abubakar ba aka ce a bada taimako ya je tattara duk abin da ya mallaka ya ce ya ba wa Allah ka nemo min mai wannan abu komai komai yace ya ba aka annabi yace me kabar wa Allah me kabar wa wannan iyalinka yace iyalin ma na bar musu Allah da manzon Allah to ya kaji ka duba fa sahabban nan da suka je yaki da annabi fa aka je yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala ana harbo kibiyoyi mutum kawai sai zo ya haka ya sa kirjinsa ya tari kibiya ya kare annabi daga dan bayan shi kaji ba kai kai da kayya kayya in an ji sai a neme ka rasa wani masallaci wani liman ya je yana ta zabga kira'a yana ta yi da asuba ana ta karatu sai ya ji fa fa fa fa fa fa fa a ai sai duwa ka baje a masallaci limami yana ta fama duwan tafi malam ya aka yi ashe wani burgun gafiya ne ya zo ya ratsa tsakiyar masallacin gafiya fa gafiya ta bi ta tsakiyar masallaci ta kori kowa wani ya zo a makare da sallah sai da ya ɗiba bai tsaya ba sai ɗakin matarsa to ya ka gani mutanen da gafiya take watsa su kai ka haɗa su da mutanen da suke ɗaukan takwabi su je gaba da gaba su fuskanci abokanan gaba mutum yayi yayi wa annabi ya rungumi annabi ana harbinsa da kibiyoyi sai dai a rinka zarewa mutum ya je yaƙi jihadi a cikin sahabbai a sari kafaɗarsa a sare hannun nan ya gutsure yana jale-jale fatar tana damunsa jini yana yi ya sa ƙafarsa ya take ƙafar ya ɓalle hannun ya wuce ya ci gaba da tafiya kai za ka iya akwai wanda aka je yaƙi aka je yaƙi aka je jihadi yaya aka aka sare mai kafaɗa aka sare hannun ƙashin ya cire saura fata ce tana jale-jale da jini yake zuba ya ga hannun ya takura masa baya iya abin da ya kamata ba wai fatsayawa ya ba wallahi malam sun kuyawa ya saka hannun da yake jalejala a kafa ya take shi da kafa ya balle shi kafa ya jefar da shi ya wuce ya ci gaba da jihadinsa kai za ka iya to ka biya hankali ya ce wallahi akwai wanda sun rayu da annabin suna wuta lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu ba su amsa annabi ba su gaskata shi ba yace awala tahmaduna Allah iz akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'rifuna shay'an illa rabbakum yanzu ku ba za ku gode wa Allah ba Allah ya fidda ku daga cikin ainihin wato tsatsan iyayenku daga cikin cikin iyayenku ba ku san komai ba sai Allah ya sanar da ku Allah alhamdulillah ba ku rayu da annabin ba amma Allah ya ba ku sanin Allah ba za ku gode wa Allah akan wannan ni'imin ba sai ku rinka rena ku ce dama an kai ku lokaci kaza yanzu shine lokacin da ya dace da ku ku gaskata Allah ku gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya zo muku da shi yace qad kufitumul bala bighairikum an isan muku da bala'i da wasunku Allah ya dauke muku da haka addinin mu mun yadda da abin da Allah ya ajiye mu duk inda Allah ya ajiye mu to mun gamsu Allah ka bamu dacewa Allah ka yi mana afuwa waja'alna lil muttaqina imama ya ubangiji ka sanya mu ga masu wato jagorori ga masu tsoron Allah a'immatan yuqtada bina fil khairi Allah ka sanya mu zama jagorori ne da za a yi koyi da mu a cikin alkhairi haudatan muhtadina ka sanya mu shiryayyu masu shiryarwa du'atan ila alkhairi masu kira zuwa ga alkhairi suka san suka so bayan Allah suka so a cikin masu ibadan masu zama su ne jagorori su shiryar da wasu manzo Allah yana cewa a cikin hadisi idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salatin idan dan adam ya mutu duk aikin sa yana tsayawa sai abu guda uku waladin salihin yad'u lahu da na kware da zai masa addu'a aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da za a amfanar da shi min ba'dihi ko za a amfana da shi bayansa aw sadaqatin jariya ko kuma sadaka mai gudana to da ƙarshe mai Allah ya ce malam na'am ku ya kuri bari mu karasa aya sauran aya biyu uku أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما Allah ya ce waɗannan bayan Allah na ƙwarai ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru bayan ya faɗi wannan sifofi al-jamila wal aqwal wal af'al al-jalila yace to waɗancan bayan Allah al-mutasifuna waɗanda aka sifanta su da waɗancan sifofi za a yi musu sakayya da al-ghurfa kun san me al-ghurfa al-janna yujzauna al-ghurfata ay yujzauna al-jannata za a yi musu sakayya da gidan al-janna bima sabaru saboda ainihin wato haƙuri da suka yi me yasa aka ce da aljanna alghurfa suka ce lirtifa'iha saboda aljanna a sama take ghuraf kuma akwai ɗakuna ɗakuna a ɗaukake take wuta kuma a ƙasa take aljanna a tudu take bima sabaru saboda haƙurin da suka yi na tsayuwa da bautar Allah wa yulqauna fiha kuma za su gamu da a cikin gidan aljanna tahiyya gaisuwa wa salama da aminci abinda ake nufi yubtada'una fiha za a fare su suna shiga yulqauna za su gamu da za a hada su da gaisuwa at-tahiyya wal ikram dan aljanna yana shiga gidan aljanna za a ta gaishe shi ana girmama shi at-tawqir wal ihtiram girmamawa da darajawa za a ce da su salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar mala'iku za su rinka shiga gurinsu min kulli bab wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mala'iku za su ta shiga ta kofofin aljanna suna amincin Allah ya tabbata gare ku amincin Allah ya tabbata gare shi ku an gaishe ku yan aljanna an gaishe ku yan aljanna sai Allah ya ce me khalidina fiha خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما Allah ya ce khalidina fiha suna masu dawwama muqimina masu zama la yaz'anuna wala yuhawwalun ba a ce ku tashi ku tafi kuma ba a canja musu wuri malam duk wanda ya shiga aljanna ba a canja wuri wuri ne na diman da'iman amma wallahi duk inda ka zauna a duniya ana iya canja ka ka ji da kyau duk wanda yake jin ya kama wata kujera wallahi sai an canja ka duk wanda yake jin ya zauna a wani wuri a duniya ya kashe kudi ya yi kaza wannan wurin ba naka bane wata rana aljanna ce khalidi na fiha aljanna ce gidan ni'imar da zaka dawwama ka kashe kudi kar ka kashe kudi ka gyara kar ka gyara ka yi mamaya kar ka yi mamaya ka kama ka sayar ka kwace ka yi waye ka rike duk abin da zaka rike na hakkin mutane duk abin da zaka yi wallahi ba za ka tabbata ba akwai wata baiwar Allah mai suna wai mutuwa ita ba a ganinta ba a jin kanshinta ba a jin motsinta ba a jin kuyas-kuyas dinta ba a jin rugugugugugu dinta haka take zuwa kana cikin bacci sai ta wabce ka ta tafi da kai idan ran naka yi kin fita mala'iku su ta maka duka suna cewa akhriju anfusakum bugu akwai wanda da duka ake cire ransu wal mala'ikatu basitu aydihim أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ba tabbata wannan motar da kake ga kana hawa ana girma ka ana kaza wata ran ce ka sauka a cikin ta in ka mutu ma ba za a sa gawa ka a ciki ba wannan gidan da ka kashe biliyoyin kuɗi a cikin kayata kai kaza kai kaza wata ran za su ɗauko ka daga kai sai likkafa ne yadin da ya fi kowanne araha wannan kujerar da kake juyawa kake abin da ka ga dama ana ihu ana ziga ka ana kaza kafin ka hau sai da ɗari suka hauta sai da barkace suka hauta kamar yadda ka zo ka tarar da ita ba kowa ka hau ka zauna to kai ma za ka tashi ka zama ba kowa wani ya zo ya zauna ko kana so ko ba ka so bogan su ba bogan da suka gigice ba shekara ɗaya ta saura bogan da ake ta kame kame ba bogan da ake ta raba raba ba bogan da ake ta neman kaza ba wai sai an yi mulki wai dole wai bayan an gama sai an ci gaba kuma du wai dole sai an mulki mutane wai ba a so a rayu ba mulki wallahi akwai inda zaka rayu ba mulki a kabari ba mulki kuma wannan din ma kujerar da kake nema wacce da kake hangota ba lalle ka tafi Abuja ba wallahi ba lalle ka tafi ba wataƙila zubar da kai za su yi yanzu da kake ji kana kanta wataƙila wallahi 2021 ko wataƙila wallahi ba da kai za a yi ba wani bawan Allah ne zai zo ya cinye ta shi ma a yi masa jiniya ya more ka ci taliyar ka ka gama ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama aljanna kenan a ta gaishe ka nan kuwa kana mulkin kana wuce suna Allah ya isa babu tahiya babu salama wallahi saboda baka musu abin da za su yi maka tahiya da salama ba ka saiwa kanka tsiya ka saiwa kanka sharri ka saiwa kanka bala'i ka saiwa kanka musiba baka da tausayi baka da jinƙai baka da rahama a tunaninka aljihunka me ka samu me ka tara me ka danne me rashin gaskiya cin amana danne hakkin talaka baka da aiki sai wannan gani kake zaka tabbata akwai mai dawama a duniya la wallah kul ma ya aba'u bikum rabbi قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Allahu akbar Allah ya ce kul ma ya'bau bikum rabbi ai ubangijinku bai damu ubangiji na bai damu da ku ba shine la yubali bikum idan ba ku bauta wa Allah ba Allah bai damu da ku ba shine karshen ayar malam laula du'aukum laula imanukum kenan da ba dan imaninku da Allah ba da Allah bai damu da ku ba me yasa ubangiji ya damu da ku imaninku don haka wanda bai da imani da Allah Allah bai damu da shi ba kar ka dauka kai wani ne kai wata tsiya ne a wajen Allah kai ba kowa bane a wajen Allah tunda baka da imani kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum Allah ga ya musu ubangijinku bai damu da ku ba ubangiji na bai damu da ku ba laula du'a'ukum laula imanukum da ba dan imaninku ba faqad kazzabtum kun ƙaryata Allah ya ku kafirai kun ƙaryata Allah ya ku munafikai ya ku fasikai fa sawfa yakunu lizama ƙaryata wannan da kuka yi wa Allah shine zai zama dalili da zai lazanci sai Allah ya muku azaba shine lizama abinda ake nufi wato takzibukum li rabbina lizaman lakum yani muqtadiyan li azabikum wa halakikum wannan ƙaryata Allah da kuka yi shine zai sa Allah ya lazimta azaba a kanku kuma ba zai bar ku ba wa damarikum da rugurguza ku fi duniya wal akhirah a duniya da lahira kuma ku tuna da abubuwan da suka faru ranar yakin badar Allah ya nuna muku a fili ƙaryata Allah ga sakamakonsa kun gani ga gawawakin iyayenku da kakanninku barkate a ƙasa Imam al-Hasan al-Basri yake cewa fa sawfa yakunu lizama ayyawm al-qiyamah wala munafata bainahuma babu cin karo tsakanin wannan fasarar da waccan fasarar so da ƙarshe aya tana nufin cewa dan adam ba kowa bane in bai imani da Allah ba so mutum yana da matsayi yana da daraja da kima a wajen Allah idan ya imani da Allah ya Allah kamatar da mu muna masu imani wannan shine ƙarshen tafsirin suratul furqan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki kai mana afuwa ka yafe mana sati mai zuwa da ikon Allah tabaraka ta'ala za mu shiga wata surar yar makka wadda insha Allah bi idnillahi ta'ala ita ce suratul shu'ara a cikin ta kuma za mu fafata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته آمين يا رب